أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيرق وتنشدا hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma mun tsaya a cikin suratul an'am aya ta ɗari da talatin wato shafi na ɗari da talatin da biyu afwan wato aya ta arba'in da ɗai zuwa ta arba'in da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya karɓi rayukan mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙad arsalna ila umamin min qablik. Allamu ita ce suke ce ma almuwattai lil qasmi tana nufin akwai rantsuwa da aka shafi. Ai, wallahi laqad arsalna ila umamin min qablik, kamar yadda ya zo a cikin suratu an-nahl. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Kaga nan sai aka zo da wato rantsuwa karara ba tare da wani abin da zai kawo shakka ba. An gane ko? Arsalna mun turo an shafe maf'ulun bihi mansub ko ba haka ba a cikin alqur'ani wurare da dama Allah ya faɗin ya wato ya turo to an turowa dole sai mun samu manzanni wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب da sauran wuraren da an ka kawo maf'ulun bihi ko ba haka ba ila umamin min qablik mun turo manzanni zuwa ga al'ummomi gabaninka wato arsalna da anka shafe maf'ul wato dole na za a kaddara shi a nan da siyakin da ya dace ana nufin manzanni daga cikin mutane domin akwai manzanni daga cikin mala'iku ko ba haka ba alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan kaga cikin mala'iku akwai akwai wato manzanni da ake turowa su kawo sako Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ko ba haka ba to kaga fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ya nuna ana turo mala'iku da sako an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a ba turo wannan bata wato tsaya ga mala'iku ba kuma bata tsaya ga mutane ba a'a Allah na iya turo abubuwa daban-daban wa iska tana daga cikin manzannin Allah da Allah ke turawa ta aikata wani aiki ko ba haka ba eh wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa turo ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba wa fi adin id arsalna alaihim ar-riha al-aqim tsuntsaye su ma an turo su alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil Allah ya turo su ko Allah ya turo su ba to amma nan abinda ake nufi ila umamin min qablik an turo manzanni don ba a tura wato manzo daga cikin mutane in ba mi ba in ba mutum ba ko ba haka ba wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun ina fata an fahimta dan haka dai shi maf'ulun bihin nan ko da zamu kaddara shi to zamu kaddara shi daga cikin mutane wa laqad arsalna ila umam ila umam zuwa ga al'ummomi umam nan jam'i ne na umma kalima ta umma wato tana da ma'ana guda biyar a cikin alqur'ani waɗansu malamai sun takaita akan ma'ana guda hudu ko ba haka ba al'umma tana iya ɗaukar jama'a ta mutane kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ko ba haka ba sannan umma wani lokaci tana nufin wani dan lokaci al-burhatu min az-zaman ko ba haka ba wani lokaci wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun wa la in akharna anhum al-'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu sannan ma'ana ta uku tana zakkuwa da ma'ana ta wato shugaba abin koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin umma nan qudwa inji wadansu malamai saboda shi kadai akan imanin sa an kira shi umma wadansu malamai kuma suka ce a'a nan umma wato ana nufin eh, yana tare da mutanen sa sai aka kira su al'umma gaba ɗaya akwai malamai da suka faɗi wannan sannan kuma umma tana nufin wato shari'a an gane ko wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin kaga shari'atin wa dinin wa aqidatin wa inna ala atharihim muqtadun ma'ana ta biyar kuma wadanda wadansu malamai suka tafi akan ta shine umma tana zakkuwa bi ma'ana aljinsu kamar inda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum illa ajnasun amsalukum mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka dai sabani ne na malamai imam suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya ma keɓe babi na kalmomin da suke ɗaukar ma'ana daban-daban kuma al-wujuh wan nadha'ir na imam ad-damighani ya kawo wannan al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani ya kawo irin waɗannan kalma ma'anun da take ɗauka da sauran littattafan da malamai suka yi bayani Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablik mun tura wato manzanni ila umamin zuwa ga al'ummomi min qablika gabaninka nan dukkan al'ummomin da suka zo waɗansu an ba da labarin su waɗansu su ba da labarin su ba mutanen annabi nuhu an ba da labarin su al'ummomin da suke gabanin mu ko ko gaban al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba mutanen annabi hudu an gane ko da mutanen eh, annabi lut alaihi salam ko ba haka ba da dai sauran waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin su Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa akhadnahum sai muka kama su sai muka rike su shine an gane akhadnahum shine riko an gane ko wani lokaci yana iya zuwa da tsanani wani lokaci baya iya zuwa tsanani bil ba'sa'i mun kama su da tsanani an gane ko waɗansu malamai suna fassara shi da talauci kuma tana yiwa ya zama to tsanani na rayuwa domin masdar ne wanda an ka cirata an ka ƙara mishi alif wal lam sai ya koma wato suna alba'su shine tsanani wani lokaci alba'su shine yaki wahin alba'as an gane ko wadarra da kuma cututtuka daga darro ne sai aka ƙara mishi al-alif wal lam ko alhamzatu wal afwan alhamzatu wal wal alif sai ya koma wato suna mun rike su la'allahum yatadarra'un a cikin suratul a'raf la'allahum yadarra'una mun faɗa ka wajen karatun alqur'ani ka alran mai rikici ko a dawo da kai baya baka san dalilin da sa aka dawo da kai baya ba me yasa Allah subhanahu wata'ala yayi wannan Allah ya ce fa akhadnahum ai kazzabu sun ƙaryata to lokacin da suka ƙaryata sai ka kaddara shi fa akhadnahum sai muka rike su bil ba'sa'i da tsanani ko talauci wadarra da cututtuka nau'i nau'i daban-daban la'allahum tana yiwa la'alla da larabci ana shafe wato lamun amma a cikin yaren larabci qur'ani bai zo da su ba ana iya cewa allahum amma ba a cikin alqur'ani ba la'allahum tana yiwa su yatadarrauna su yi kankan da kai tadarraa shine ya yi kankan da kai walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun shine yin kankan da kai malaman tafsiri suke cewa anan akwai abin tambaya Allah ya ce la'allahum yatadarrauna shin la'alla tana nufin yalla shi ko Allah subhanahu wataala baya yin shakka to me yasa aka kawo la'alla waɗansu malamai suka ce anan la'alla tana nufin ta'lil shine mun yi haka don su yi kaza kenan la'allahum yatadarraun mun yi don su yi kankan da kai waɗansu malamai suka ce a'a la'alla an gane ko wato wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana at-taraji shine sa wa tsammani amma ga kai mai saurare ba ga Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko Allah ya ce ma annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ko ba haka nan bane la'allahu tana yiwa ku a ra- a wasanin ku ku sani ba amma shi Allah subhanahu wata'ala yana da sanin cewa Fir'auna ba zai yi imani ba an gane ko gakka sai ka ce la'allahum yatadhak- yatadarrauna tana yiwa eh, Allah subhanahu wata'ala ya abin nan a'a Allah subhanahu wata'ala baya shakka Allah subhanahu wata'ala masani ne ga dukkan komai wallahu bi kulli shay'in alim to kaga al'amari ya kasance ala ramma falaula فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ce falaula miyassa mun ce laula tana iya zuwa da ma'ana ta imtina'i wani lokaci laula tana iya zakuwa ma'ana ta tahdidi motsarwa ko kwadaitarwa kwadaitarwan nan tana yiwa abin nan yana yiwa tana yiwa abin nan wanda ba zai yiwa bane abin nan wanda ba zai yiwa ba tana yiwa waɗanda ake magana da su suna nan a raye laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada'a kaga suna nan raye amma abin ya kubce wani lokaci kuma tana yiwa ba sa raye an kawo wannan saboda mu yi itibari misali nan da Allah ce fa laula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u mi yasa lokacin da tsananin mu ya zo musu tadarra'u musu yi kankan da kai ba an gane ko da sun yi kankan da kai to kaga nan waɗannan mutane sun riga sun wuce ai wannan magana ba da su ake yi ba amma an yi gare mu saboda mu wa'aztu da abin da ya gabatu da al'ummomin da suka gabace mu waɗanda suka yi aiki na gari mu yi koyi da su waɗanda ba su yi aiki na gari ba kar mu yi sake mu yi koyi da su don saboda irin sakamakon da zai zo ko ba haka ba ina fata an fahimta Allah yana kawo mana kisoshin mutane da suka gabata don mi don saboda mu wa'aztu Allah subhanahu wata'ala ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فلولا إذ جاءهم بأسنا in yasa lokacin da tsananinmu ya zo musu da dai lokacin da tsananinmu ya zo musu tadarra'u sun yi kankan da kai amma kash ayya Allah ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun kekeshe sun bushe zukatansu sun ki karɓar imani ba ana nuhin bushewa ba irin ta wannan ya kasance a'a abu ya bushe babu tsanyi gari tare da shi a'a ana nufin ya kekeshe ta hanyar yadda wa'azi bai shiga ta ko ina wato ya bushe ya zamanto wato kur, kamar kurman dutse ko ba haka ba in an zuba ruwa zubewa za su yi to zukatansu sun kekeshe sun bushe yadda ayoyin alqur'ani in sun sabka akan su zukatan nasu ba za su shiga ba shine wato falawla izza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum zukatansu sun bushe kamar yadda zukatan bani isra'ila suka bushe ko ba haka ba Allah ce summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatansu sun mafi wato duwatsu wato waɗansu malamai malamai suka ce na au litanwi ne ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka kawo waɗansu sun bushe tamkar dutse waɗansu kuma sun fi dutsen bushewa akwai maganganu da dama na malamai an gane ko me yasa zukatan mutane suke bushewa saboda warwarewa alƙawarin su tsakanin su da Allah fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya an gane ko yawan warware alƙawarin su tsakanin su da ubangiji mutumin da bai wato yake kesa huruma ta ubangiji dole zai haɗu da irin wannan musiba ina fata an fahimta sannan kuma abin da ke sawar zuciya ta bushe ta kekeshe tsawon lokaci akan sabon Allah ya zama to an bar mutum yana rayuwa wato wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum lokaci ya tsawaita sai mutane suna ganin kamar ba za a yi komai ba kamar yadda azalumai suke gani mutum yana ganin yayi zalunci yayi kaza yayi kaza kuma masu imani ana ta jarraba su shi ba a yi komai ba sai zuciyarsa ta bushe ta kekeshe yana ganin kamar abin da babu abin da za a yi kuma sai shaidan ya zama to ya samu dama duk lokacin da yake son juya shi zai iya juya shi an gane ko wato bushewar zuciya kamar matsayin telecommand da take an gane ko ko ana iya juyar da kai cikin kowane lokaci fitina ta taho zaka shiga li yaj'al ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum mutanen da zuka zukata suka abin nan to waɗannan zaka iske suna saurin tasirantuwa da wato mazhabobi da fitiloni daban-daban waɗannan kuma Allah ya ce tir da su ranar tashin alkiyama wato za su haɗu da mugun abu ko ba haka ba fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah a cikin suratu zumar Allah ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan su sun bushe sun kekeshe wa zayyana lahum shaytan shaytan wato ya zayyana musu ya kawata musu kalima ta shaytan asalinta a cikin larabci tana nufin dukkan abin da yake ya fandare ya zamanto bai biyayya almutamarrid an gane ko ya ya fandare yayi tawaye an gane ko shi ne ake kira shaytan malaman luga suka yi sabani daga asalin wannan kalima an gane ko waɗansu suka ce asalinta daga shatana shine ba'uda yayi nisa an gane ko kinai an ce shaytan kamar an ƙara ya'un ne in an ce cikin wazan sai a ce fai'al kamar da suka faɗa shaytan kuma yayi nisa daga rahama Allah subhanahu wata'ala ko ba haka ba qala khruj minha mad'uman madhura waɗansu malamai suka ce a'a wato wannan kalima ta shaytan ta samo asali daga fi'ili na shaqa yashitu shine idha taraqa wa halaka shine abinda ya wato ya kuna ko ya kone wa halaka kuma ya halaka shine ake kira shaqa yashitu sai zaman to shaytan kenan ya unkin ba ƙara ta an kai mutun da yashitu sai ya zaman to ala wazni wato fa'lan an gane ko shine shaqa wato ashal maimun yake cewa qad nakhdibu ko qad takhdibu al'ira wato al'ira min maknuni fa'ilihi wa qad yashitu ala armahina al-batal qad yana yiwuwa ko kuma tabbas na dibu muna sawa wato ya zamanto ya cuɗanya ko ya fito ɓaro-ɓaro an gane ko ko kuma ƙattar dibu a wata riwaya yana zuwa ya fito yana zama ya fito wato na al'ira mu kwaɓe shi mu lallaɓe shi mu fitar masa da wato alfadari shine al'air an gane ko al'air shine alfadari jakin daji ko al'ir kuma su ne fatake sun ma'azzana mu'azzinun ayyatu al'iru innakum la sariqun yana bada labari irin yadda suka iya farauta min maknuni fa'ilihi daga abin da jijiya ta boye ita ce fa'ilihi da alhamza ba fa'ilihi ba da ainun sai kai hatara wa qad yashitu ala armahin albatal yashitu nan shine ma'ana suka ce yahliku zai halaka an gane ko sannan kuma malamai suka ce ala armahina wato karkashin wato masumu albatalu shine zarumi ai hatara albatalu zarumi ba wai kuma ƙarya ba albatilu ƙarya albatalatu zaman banza da rashin aiki an gane ko albatalatu masu zaman banza albatalatu su ne masu yin sihiri Allah ce wala tastati'u albatala wato ba su sihiri ko shaidanu ba za su iya kusanta suratul baqara ba an gane ko wa zayyana kenan kuma shaidan anan zamu fahimci cewa wato in mun dauki halakakke na dama halakakke ne domin zai shiga cikin jahannama laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in dukkan wato ma'anonin wato musaba ma alqur'ani ba wa zayyana lahum ash-shaytan shaytan ya zayyana musu ya kawata musu ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa nan sai Allah kashi mausul ma'ana mausul nan ma kanu ya'malunahu an shafe wato arraji abinda yake dawowa zuwa gare shi faqdi ma anta qad ay faqdi ma anta qadihi ismul mausul lokaci sai a shafe abinda zai dawo zuwa gare shi don saboda ana iya fahimtar sa an gane ko to menene shaytan ya kawata musu shaytan ya kawata musu shirka an gane ko dama ya dauki alkawali qala wato rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughyannahum ajma'in ay la uzayyinanna lahum al kufra wash shirka wal ma'asi zan kawata musu saba ba Allah subhanahu wa ta'ala shi sai ka gane duk abinda suka aikata abinda shedan ya kawata musu ne an gane ko shedan ya kawata musu kafirci shi yasa suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala har suna ganin cewa abin nan shedan ya kawata musu rayuwar duniya suna ganin cewa ita ce cin nasara wanda duk bai ji daɗin rayuwar duniya ba wato bai ji daɗi ba ko ba haka ba kai da kake sallah kake bin Allah kake zuwa jam'in sallah asuba lokacin sanyi suna ganin ka wawa wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha hudu hudu yake gaya ma annabi Sulaiman wato eh, bautar rana da suke yi shedan ne ya kawata musu wannan aiki da yi- suke yi yace qala ahattu bima lam tuhit bi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun ina fata an fahimce ni dan haka dai shaytan ya kawata musu rayuwar duniya zuyyina lil ladina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu wa zayyana lahum ash-shaytan shaytan ya kawata musu wato ɗaya ne daga cikin uslubobin shaytan wato ya kawata ya batar wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina shaytan ya kawata musu ƙarya hatta koma suna ganin cewa su akan gaskiya suke qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to bayan shaytan ya kawata musu abinda wato suke aikatawa bi Allah subhanahu wa ta'ala ce malam فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma nasu lokacin da nasu suka bar wato kalima ta nasiya tana da ma'ana guda biyu wani lokaci ana nuhin attarku amdan mutum ya bar abu da gangan ana kiran shi nasiya sannan wani lokaci ana cewa nasiya shine mutum ya manta abu zawalul ilmi sai mun fahimci wannan da kyau shi yasa fassara ayoyin alqur'ani ba ko da yaushe za a cewa ba nasiya ana nufin wato a- a- a- abin nan eh, shine mutum yayi mantuwa ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي نمنتواني زال عنه العلم an gane ko amma in muka zo nasullaha fanasiyahum to kaga nan fanasiyahum baka cewa Allah ya manta dan la yadhillu rabbi wa la yansa kaka zo ka fasara alqur'ani da wannan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum kuna barin kawunan ku an gane ko dan haka nasiya ma'ana biyu gare shi ko attarku amdan ko ko zawalul ilmi zawalul ilmi la yajuzu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum to dan haka dai nasu ma zukiru bihi sun bar da gangan abin da aka yi musu wa'azi har sai da suka kai sun manta domin yau da gobe kana barin abu mi zaka yi wata rana sai ka manta da shi an gane ko malaman hadda alqur'ani suke cewa wannan aya falan ba nasu ma zukiru bihi wato tana daga cikin mutashabihatul alfaz akwai wata yar uwarta mai tamka da ita a cikin suratul a'raf falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su ko ba haka ba nan ko falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay in kana son ka rike su da kyau sai ka kalli suratul a'raf da suratu wato al-an'am suratul an'am in mun dibi tartibin alqur'ani daga sama ita take fara zuwa sannan suratul a'raf ta zo ko ba haka ba to amma in muka kalli haruffan su harafin suratul a'raf shi yake fara zuwa a cikin huruful hija'iyya sannan harafin da ke cikin suratul an'am ya zo can anjaina nan ko fatahna a cikin huruful hija'iyya sai an ce a sannan ake zuwa a ce mi a ce fa sai malamai suka ce ayoyi in suna da irin wannan shine ka dauke su ala tartibil hija'i ko ala khilafi tartibil hija'i in ya zama to ka kalle su sai ka dibi yanzu kamar ga har da alqur'ani sai ka ce wannan wurin ala khilafi tartibil hija'i ya zo sabanin huruful hija'iyya kenan fa'un tazo sannan mi sannan alif sai ka rike khilaf tartibil hija'i to amma da alifin ce ta zo kafin fa'un sai ka ce ala tartibil hija'i suka ce tun daga farkon alqur'ani har karshen alqur'ani kana iya yin wannan dan ka samu tsira ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsaruna wannan shine na farko na biyu cikin suratul baqara ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamina wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsaruna na farko ala tartibil hijai sai shinun ta zo sannan ainun ta zo kuma haka yake a cikin huruful hijaiya sai ka ce wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha adlun na biyu kuma ala khilafi tartibil hijai wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsaruna an gane wannan da kyau to Allah ya taimake mu falamma nasu ma zukiru bih lokacin da suka bar abinda aka yi musu wa'azi da shi an gane ko abinda aka yi musu wa'azi da shi wato malamai suna ganin ko dai mu kasance ayoyi na shari'a waɗanda Allah ya turo Allah ya turo su a yi musu wa'azi da ayoyi na shari'a abinda manzanni suka yi musu wa'azi da shi an gane ko ko kuma falamma na su ma zukiru bihi lokacin da suka mance wato ayoyi na kauliya waɗanda Allah ya turo musu ɗai bayan ɗai da wannan jarabawa da wannan jarabawa da Allah ya musu da wannan jarabawa har suka manta duk da yake ayoyi na shari'a suna tunatar da mutane akan ayoyi na kauniya wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun qul inzuru madha fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin لا يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت آيوين شرعية سنة تذكيري دا آيوي كونية an gane wannan da kyau ko falamma na su ma zukiru bi lokacin da suka manta abinda aka yi musu wa'azi da shi an gane ko malaman luga suke cewa wato shi lamma an gane ko lamma da fi'ilinta wanda zai zo da jawabinta wanda zai zo sharadinta da jawabinta ma'ana dukkan su fi'ili madhi ne nan an ka ce falan ma nasu kaga nasu fi'ili madhi ne an gane ko ma zukiru bihi fatahna alaihim ko fatahna alaihim an gane ko to haka za a karanta shi kenan kaga fi'ilin guda biyu dukkan su fi'ili madhi ne sai malaman luka suka tattauna akan wata qadiya shin ya halatta sharadin lamma yazo mudari'i a ce falan ma yansauna ma zukiru bihi an gane ko naftahu alaihim kulla shay waɗansu malamai luga suka ce da jawabin ta da sharadin ta duka ya halatta waɗansu malamai suka ce a'a shi sharadin ta bai ma halatta bai ya zama to in ba fi'ili madi ba ma'ana nasu irin wannan nasu da'iman dole ne ya zama to fi'ili madi amma kuma jawabin ta fatahna alaihim yana yiwa waɗansu malamai suka ce a ce wato naftahu alaihim sun kafa hujja da wato aya wadda ta zo cikin suratu hud alaihi salam falamma zahaba an ibrahim ar-raw kaga zahaba fi'ili madi ne an إبراهيم الروع وجاءته البشرى sai anka ce yujadiluna fi qaumi lut kaga ba a ce jadalana fi qaumi lut ba an gane ko wadansu malaman lugu suka ce a a wannan ma qira'a tana da taujihi shi wannan yujadiluna ba jawabi bane na lamma suka ce na farko a a tunda lamma madhi ce to yujadiluna matsayin fi'ili madhi wato tabadul siyag ne wani lokaci wani fi'ili madhi na iya zakuwa amma bi ma'ana zai zo gaba ba irin yadda kuke sa tsammani ba ata amrullahi al'amarin Allah ya zo kiyama kina ana nufin za ta zo ba ta zo ba tanawubu siyar ne waɗansu malamai suka ce a'a an shafe jawabinta wato falan ma zahaba an ibrahim ar-rau'u wa ja'athu al-bushra aqbala yujadiluna fi qaumi lut waɗansu kuma suka ce a'a a'a shi wannan yujadiluna wato asalin shi fi'ili madi ne hali ne na annabi ibrahim na biyu falan ma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa qad ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut sai ta zamanto jumla ce haliya an shafe qad daga gare ta abinda wadansu malamai da suka tafi cewa a tai akan shi kenan ina fata an fahimce ni da dai sauran abubuwa da dama da malamai suka kawo na taujihin wannan qira'a sai mutun ya koma cikin littattafan lugha zai iya ganin abinda malamai suka wato kaddara wallahu ta'ala a'lam falamma nasu ma dhukiru bihi lokacin da suka bar abin da muka yi musu umarni da shi har ya kai sun manta in ma an ɗauki mantawa za ta zo baya wato fatahna alaihim abuwa ba kulli shai ai fatahna a wata kira'a ibnu amir da abu ja'far da ruwai su sun ka karanta fatahna in an ce fataha ya buɗe fataha ana nufin ya buɗe wato yana nuna ƙarfi kuma yana nuna yawaitawa abin kinai wato sai ya zama to an buɗe musu gaba ɗaya wato kira'a ta farko tana nuna an buɗe kira'a ta biyu tana nuna an yawaita buɗewa gare su ina fata an fahimce ni fatahna alaihim abuwa ba kulli shai mun mun buɗe musu ƙofofin komai an gane ko malamai suka ce to nan an ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay mun buɗe musu ƙofofin komai alhali ko ba a buɗe musu ƙofofi na abubuwa da dama ba ba a buɗe musu wato kafirai ba a buɗe musu menene ƙofofi na sama innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat to kaga an ka kuma an ka ce fatahna alaihim abwaabu kulli shay sannan kuma daga cikin abubuwan da ba a bude musu ba ba a bude musu kofofin shari'a ba domin da an bude musu kofofin shari'a da sun shari'a to ya aka aka ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay kaga aiki ya sami mu ko ba haka ba sai waɗansu malamai suka ce nan amun ne wato waɗansu malamai suka ce a ashina nan nan falan ma su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in mimma aghlaqnahu lahum mun bude musu kofofin abin da muka rike musu can mun hana musu lafiya yanzu ko mun bude musu kofofin lafiya ina fata an fahimce ni mun hana musu arziki mun bude musu kofofin arziki kenan abwaba kulli shay'in mimma aghlaqnahu lahum wadansu malaman tafsiri suka ce a'a fatahna alaihim abwaba kulli shay wato na ana kiransa al'amu al-makhsus ami ne wanda wato an ce kulli shay amma kuma ba komai ake nufi ba an gane ko dalili kuma wani lokaci qur'ani ya ce kulli shay ina nufin sashi a cikin suratul qasas an gane ko Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ana kawo wa samaratu kulli shay alhali ko ba dukkan ƴaƴan itace ne ake kai a makka ba ina fata an fahimta wadansu daga cikin ƴaƴan itacen ba a kai su ba in baka yarda da wannan baka san wani ba zai cewa ai shi bai yarda ba annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ce qala ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay kaga da at-taura ta zama to tafsilan li kulli shay'in da babu kata a turu al-qur'ani amma ana nufin tafsilan li kulli shay'in mimma yahtaju ilayhi qaumuhu abinda mutane su suke da bukata zuwa gare shi dole sai ka fahimci wannan wani ya ce kai ni dai ban yarda da wannan ba to bari a ƙara ba guda Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari a cikin suratul nam an gane ko wato abin nan قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ست وأوتيت من كل شيء أنبات كومي الحالي كودا أنبات كومي دا ياك ما تأتي ملك النبي سليمان ناتني كما هكا نبني كان دا أنبات كومي دا ياك ما تأتي ملك النبي سليمان ناتني سننكما دا إتا أوتيت من كل شيء دا سيانسى مجن كرو نزلنا القرآن دا الله يتي ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء توقع shin na annabi Suleiman zai zama nata ko nata zama zuwa na annabi Suleiman makhsusun ne wato min kulli shay'in mimma yahtaju ilayhi ko ba haka ba fatahna alaihim ko fatahna alaihim abwaaba kulli shay mun bude musu kofofin komai da komai hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da abin da aka ba su alfahari akwai wanda yake ya halatta akwai wanda bai halatta ba alfahari wanda ya halatta ni'imar Allah wanda Allah subhanahu wataala ya ba mutu ana son shi alfahari da ita ko ba haka ba ba alfahari na nuna kafi mutane ba alfahari na gode mana imar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una sannan Allah ko bai yin umarni da abinda bai da kyau inna Allah la ya'muru bil fahsha an gane wannan ko amma akwai alfahari wanda bai dace ba shine mutun yayi alfahari da ni'ima ta hanyar kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan shine shari'a ta hana kamar yadda ayoyi da dama suka yi bayani zaka iske mutane yan Allah ya musu ni'ima suna alfahari iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya farihu bima wato bima utu sun yi alfahari da abinda aka basu amma sai ba a hade abinda aka basu ba daga cikin abubuwan da an ka basu an basu ilmi an gane ni na rayuwar duniya an gane ko falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilmi daga cikin abinda aka basu an basu yaya an basu dukiya an basu mulki bima utukin nan al-mawsul kinnan duka abubuwan da aka basu suna daga cikin abin da aka basu wato na dukiya na ilmi na yaya na jin daɗin duniya bima utu duk dai zai shiga al-mawsul na an kawo shi am dan saboda ijmalin shi zai zai iya zuwa cikin waɗansu ayoyi farihu bima utu suka yi alfahari da abin da aka basu akhadnahum baktatan sai muka kama su wato ba zata kwatsam a girshe shine baktatan baktatan wato yana iya zamantowa abin nan halikin nan wato ya zamanto abin nan ne hali ne ya zo a matsayin na kira an gane ko sannan goma na kira tana iya zakuwa hali kamar da ibnu malik rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin alfiya hatta idza farihu bima utu har sai lokacin da suka yi alfahari da abin da aka ba su akhadnahum sai muka kama su bagtatan a girshe ba zato ba tsammani domin mi domin an jarraba su an ba su daɗi an ba su wahala domin a gani shin cikin su wanne ne da sa su yi imani wani tsanani da sa shi dawo ma Allah wani jin daɗi da sa shi dawo ma Allah to su akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i an sa su cikin tsanani la'allahum yatadarrauna sun ki dawowa ko ba haka ba sannan kuma fatahna alaihim abwaaba kulli shay an ba su daɗi kuma ba su dawo ba to sai mi kenan babu wata jarabawa da ta yi saura tunda Allah yana jarabawa na bulukum bi sharri wal khairi fitna wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un dukkan su an yi amma ba su dawo ba an gane ko sai an ka kama su baktatan an gane ko amma muminai su da an jarraba su dawowa za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Suhaib wanda yake cikin sahih Muslim yace ajaban li amri al mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min ko ba haka ba wato in asabathu wato darra'a صبر ف... وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له in mumini Allah ya jarrabe shi da cuta sabara zai haƙuri sai samu lada sannan kuma in jin daɗi ya zo bai yan alfahari sai ya gode ma Allah kuma sai ya samu lada kaga shi mumini dukkan halin shi wato alkhairi ne amma sabanin kafiri to wannan jarabawa da Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika an turo annabawa da manzanni ba wai annaba wato ba wai manzanni ba dukkan al'ummomi tunda nan na kira fi siyaqin nafi la tufidu al'umum wa laqad arsalna in mun dauke ta to amma sai Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu taba aikowa ba daga annabi kaga ko wato ko annabi ko manzo illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarrauna an yi idghamu ta fi dhat an gane ko la'allahu thumma baddalna makana sayyi'ati alhasana fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in kinan an gane ko thumma baddalna makana sayyi'ati alhasanata hatta afaw wa qalu qad ma'sa aba'ana ad-dharra'u was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun dan haka dai ana jujjuyawa a jarraba dan aga abin nan da wannan mutum zai fahimci jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala kakka ga mutum yana cikin ni'ima ka sa tsammanin Allah yana son shi ba haka ake nufi ba kakka ga mutum yana cikin wahala ka ce Allah baya son shi wato shi ita jarrabawa kala biyu ce wato akwai al-ibtila'u al-ibtida'i jarrabawa wadda Allah ne ya ga dama ya kage ta ya fara ta don saboda ya ɗaukaka darajar muminai an jarraba annabawa ko ba haka ba ashaddun nasi bala'an al'anbiya an jarraba su su annabawa an jarraba masu imani dan a daukakar da darajar su annabi ayyub alaihi salam me yayi ma Allah da aka sace cikin matsala rashin lafiya wanda ya tsanani babu wani lafi wanda yayi amma dan a daukakar da darajar shi inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab an gane ko dan haka in ka dauki jarrabawa ta annabawa daban-daban da sauran al'ummomi da mutane na gari don kaga malami cikin jarrabawa kuma yana kokarin sallah da kaza da kaza kuma kaga Allah ya jarrabe shi a'a don saboda a daukakar da shi wato a yi tamhis kuma a samu a tace a ƙara gyara mutum a shiryar da shi amma kuma su kafin rai ana jarraba su ne don saboda su dawo in akwai rabon dawowa in ba su rabon dawowa wato Allah subhanahu wata'ala ya ƙari da su akwai wani hadisi da ake ruwaitowa daga Uqba dan Amir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta fuskoki da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti al-ibada ma yas wato ma yas'aluna ala ma'asihim in kaga Allah yana ba mutane ma yas'aluna ai ma yas'alunahu abinda suke roƙonsa ala ma'asihim iyahu kuma sun doge sun nace akan saba ma Allah subhanahu wata'ala zaka ga mutum yana sabo Allah kuma komai yana samu mazinaci ne amma yana da kuɗi yana da gidaje ko ba haka ba makaryaci ne azzalumi ne matuci ne kuma gashi nan da dukiya sai mutane su tsammanin yarda Allah ce to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa inna ma zalika istidrajun minhu lahu wato wannan istidraj ne ma'ana sako-sako shigo-shigo ba zurfi ne yake masa ko ba haka ba shine istidraji ta lalako yadda malamai suke cewa thumma tala hadhihi al-aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna har yanzu akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cikin wato adabul mufrad Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a matsayin mauqufi ya tsaya daga wato Abdullahi ibn Mas'ud bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin irin wannan ma'ana amma fi hukmil marfu yana daga cikin hukuncin marfu'i wato ya zo akwai wanda anka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya tsaya ga Ibn Mas'ud to waɗanda aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin musnad na Imam wato Ahmad da mustadrak na Imam al-Hakim amma ba su inganta ba amma wanda ya inganta shine wato yarhamukallah wanda ya zo cikin adabul mufrad shi kuma bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma hukuncin shi hukuncin marfu'i ne don mi don saboda ya ta'allaka da abin da yake da alaka da gaibi to in ya zamanto haka ko sai ya zamanto marfu'i ne magana ta riga ta kare kuma su sahabbai udulin ne a wajen mu ahli sunna qala ibn mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala qassama bainakum akhlaqakum Allah ya rarrabe muku ko ya rarraba muku akhlaqakum dabi'o'inku kama qassama bainakum arzaqakum kama yadda Allah ya rarraba muku wato arzikinku zaka ga wani kowa da tashi irin tashi tabi'a Allah ya ba mu dabi'u na gari wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man la yuhib Allah yana ba da dukiya ga wanda yake so da wanda ma baya so ko ba haka ba wala yu'ti al-imana illa man yuhib Allah bai bayar da imani sai ga wanda yake so dan haka samun dukiya ba shine alamar kaunar ubangiji ba faman danna bil mali an yunfiqa wanda yayi rowa da dukiya ba zai ciyar da ita ba wa khafa al-adu an yujahida yaji tsoron makiyi kada yaƙe shi wa habal laila an yukabida yaji tsoron dare kai yayi zojewa da shi ta fuskar ibada ko abin da ya kama da haka falyukthir min qawl la ilaha illa Allah mutun yawaita cewa la ilaha illa Allah da kuma wa subhanallah da subhanallah walhamdulillah da alhamdulillah wallahu akbar da Allahu akbar ma'ana wannan suna matsayin wato kyauta ne da dukiyar da dukiya in kana da ba an ce ka daina ba da dukiya ba a'a na ana nufin kamar mutumin da bai da zai yin wannan dan ka wani mai kuɗi ya ce to kaje wani malami ya ce mu dai mu ta yin waɗannan ko da ban ba da kuɗi ba lahiya launi za mu shiga aljanna tunda shi mai kuɗi abinda bai so dama magana kuɗi ko ba haka ba tun magana inda babu kuɗi cikin ta to tana yi amma ya akwai kuɗi cikin ta babu shi an gane to dan haka dai dole sai mun fahimci cewa jaraba wannan tana iya zuwa daga lokaci zuwa lokaci Allah kuma zai iya jarraba bawansa da abin da ya ga dama muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu cin nasara hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna ai fa idza hum ayisuna sai ga su sun yanke kaura daga rahama Allah subhanahu wataala sun san cewa azaba ta zo wato ablasa shine sakata ya kai inda har yayi shiru azaba ta kama shi ya kai inda ba zai iya magana ba wal iyadu billah an gane ko wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi daga nan wadansu malamai suka ce aka ciro sunan shaytan iblis min ablasa yublisu iblasan ya kai inda ba zai iya magana ba azabar da za ta shafe shi kuma maudu'i ne inji malaman tafsiri maudu'i qur'ani sai ka dauki sunayen shaytan an kira shi shaytan ko ba haka ba sannan kuma an kira shi wato abin nan iblis daga ablasa iblisu iblasan wancan ko ba'uda ko shafa sai ka ɗauki shaidan sannan ka ɗauki sifofinsa ka ɗauki ayyukansa ka ɗauki burace buracensa ka ɗauki abin da yake so ga ɗan adam sai ka haɗa maudu'i alqur'ani ash-shaytanu fil qur'anil karim Allah ya taimake mu faqut adabirul qaumil ladina zalamu faqut adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ce faƙoƙi'a sai an ka yanke ko ba haka ba wane ne ya yanke Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba liyuhiqqal haqqa wato kama akhrajaka kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun wa id ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta adabira al kafirina ya kafa a alfa'il kin nan kaddara shi Allah subhanahu wa ta'ala ne faƙuɗi'a sai an ka yanke a cikin ladabirul ƙaumin ladina zalamu bayan waɗanda suka wato zalunci dabir ismul fa'il ne na wato dabara yadburu ai ja a khalfahu dabara yadburu ya zo baya aka sanya ma- wato dubura suna addubur saboda baya take kote a dabirul qaum an yanke bayan su in an ce an yanke bayan su ma'ana an halakar da su larabawa suna amfani da abin da aka halakar gaba ɗai a ce kote a dabiruhu ko ko a ce istasala an gane ko shine an halakar da shi al'asulu shine larabci wato tushe ko to an ce istasala ma'ana an halakar da shi tun daga tushen shi ko ba haka ba an ce sara da sassaka bai hana mi gamji to hoto kamata dai a zumfu cike shi gaba dai a cirke shi da cikin kasa an gane ko da ana cewa abada da larabci da wato abin nan ne da alhamza abadahu kenan ya halakar da shi gaba daya shi yasa suke ce ma filtox wannan abin da kashin dabbobi eh, kwari mubidul hasharat mai halakar da su ko ko a ce istasala Allahu sha'fatahu ash-sha'fa da shinun da alhamza da fa'un da ta'un yana nuhin alqarh shine rauni to ya an ce istasala shaf- ya wato sha'fatahu ya cirke raunin nasa ma'ana ga ma'ana gaba ɗaya ya halakar da shi wani lokaci cikin larabci abubuwa ne waɗanda ana amfani da su a larabce ya kamata ɗalibin ilimi ilimi ya san ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza fa quti adabirul qaumi alladhina zalamu sai aka halakar da bayan waɗanda suka yi zalunci alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci dan bi an ka halakar da su saboda mi saboda sun yi zalunci shi yasa Allah kawo wato abin nan bai ce fa quti adabiruhum ba sai ce fa quri fa quti adabirul qaumi alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci abin da ke sawa a halakar da mutane shine su yi zalunci Allah shi mu da tsari da zalunci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai duk abinda ba wato al'alamina kullu masu kullu masu wallah duk abinda ba Allah ba an gane ko shi yasa lokacin da fir'aun ya tambayi annabi Musa qala fir'aun wama rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin sannan kuma ana cewa alam wani lokaci ana yin alamul insi alamul jinni alamul haywanat sai a dauka duniyar kaza duniyar kaza duniyar kaza sannan shi wannan a cikin larabci mulhaq ne da jam'u muzakkar salim domin mufradin shi bai da mufradi wanda yake na jama'a mu zamanto wahid in an ka ce almuslimuna muna da almuslim to almuslim mutum guda ne amma an ka ce al'alamuna ko al'alamina to in mufrad kin shi al'alam ne shi ko al'alam jam'i ne to da haka ba a kiran shi jam'u muzakkar salim ko ba haka ba sai dai a dauke shi wato mulhaq bi jam'u muzakkar salim za a yi mishi raf'a da wawun za a yi mishi wato ya- wato eh, jarra da nasba da ya'un kamar yadda ibnu malik a cikin alfiya ya faɗa an gane ko sannan kuma faƙoƙi a dabirul ƙaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah in an halakar da azzalumai malamai suka ce akwai tadabburi anan kana iya cewa in an ji an halakar da wani mutum wanda yake mugu ne bai da kyau mummuna azzalumi in an ji halaka ta sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin don Allah ya nuna mana ya halakar da mutane sannan yayi wato yabo cikakke ga zatin shi Allah subhanahu wataala an gane ko dama mugu kullum me ake so da shi rabuwa ake da shi ko ƴan uwansa dole ne suke zama da shi ba don suna so ba an gane ko wata tsohuwa ko wata mata da ta dami mutane a cikin wani gari ta dami mutane sharrin ta an rasa yadda za a yi da shi ran nan sai ta hau jaki sai ta tafi to ana ganin ta tafi har yanzu ba ba ta dawo ba sai ana tambayar wance ta dawo wance ta dawo sai sha'ir ya ce idza zahaba al-himaru bi ummi amrin fala raja'at wala raja al-himaru yace idza zahaba al-himaru bi ummi amrin inda jaki ya tafi da ummi amrin ta sa kai yace to fala raja'at ka Allah ya dawo da ita wala raja al-himaru jakin ma ka Allah shi mai rushe gaba ɗaya mu huta Allah shi tsare mu da munanan dabi'o'i Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ara'aytum in akhadha Allah قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Kul ka ce da su ara aitum ku bani labari mun faɗa cewa wannan siga ce wadda ake amfani da ita ba dan saboda a ce wato ara aitum kuna gani ba ku bani labari an gane ko malamai suke cewa in an wato cire kafun ba a kawo ara aitakum ba to ana iya canza mishi a ce ara aita ara aiti ko ba haka ba ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu ka ganin anan an ga saboda ba a kawo shi ba sai aka dauke shi ara aita in mace ce ara aiti za a cewa ara aitum ara aitunna amma an kawo kum ita ta'un din nan za ta zama tabbace akan hali guda malamai suka ce yana bukatar maf'uli guda biyu qul ara aitum kenan sam'akum wa absarakum in akhadha Allahu ko in akhadha Allah ta'ala man ilahun ghairu Allah yatikum biha shine asalin wato i'rabin ga da wadansu malamai suka faɗa qul ara'aytum kace da su in akhadha Allah sam'akum in Allah ya karbi ko Allah ya kwace ko ya fisge sam'akum jinku wa absarakum da ganinku ko gannanku wa khatama ala qulubikum Allah subhanahu wataala ya yumke inji malaman zaure ko ya rufe a ya sanya rufi ala qulubikum akan zukatanku sai malaman tafsiri suka ce a to anan alqulubu jam'ina na qalbu al absaru jam'ina na al basaru to as sam'u to kuma ba a kawo shi jam'i ba ya kamata a ce al asma'u in akhadha Allah asma'akum da ainun ba da alhamza baka ce sunayi sai malamai suka ce a to yaya ne za a yi da wannan sai malamai suka ce to wato dalilin da yasa aka yi wannan waɗansu malamai suka ce shi sam'u asalin shi masdar ne sama a yasmi'u sam'an to shi as-sam'u tunda an ɗauke shi a matsayin masdar to babu matsala in ya zama to akan wato na'atu ne ai ba a canza shi sai ya zama akan hali guda ibnu malik yace wa na'atu bi masdarin kasira faltazamu al-ifrada wat tadhkira akwai bayani mai yawa wato na'atu a cikin yaren larabci ko malamai sun yi na'at ya zama to sifa bi masdar da masdar kasiran lokaci mai yawa faltazamu al-ifrada wat tadhkira sai zaman to guda ba a kawo shi jam'i wat tadhkir sannan a kawo shi muzakkar to amma akwai masdarkin da yake zuwa muannas tazkiyatan zakka yuzakki tazkiyatan to shi ya za a yi da shi wannan shi sai a bar shi a halin shi in ya zaman to wato muannas ne wannan uzance ne na lugha wadansu malamai suka ce to shi yasa a kawo shi amma wadansu malamai suka ce a'a shi ismul jinsi ne shi as-sam'u masdar wanda ya koma ismul jinsi wato in ya zama to ismul jinsi ne in ya zo cikin hali guda uku ko yana da ma'arifa ko yana da nakira ko yana mudaf dukkan shi na daukar jam'i in ya zamanto wato ya zo na kira to sai shi koma jam'i an gane ko innal muttaqina fi jannatin wa nahar kaga wa nahar yace amma ba nahar guda bane wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya zo na kira aw yukhrijukum tiflan tiflan ya koma atfalan domin ba da guda bane mustakbirina bihi samiran an gane ko ai samirina ne domin domin ya zamanto na kira ne ismul jinsi an gane ko wa in kuntum junuban ai junubina ko ajnaban wa hasuna ulaika rafiqan ai rufaqa'a an gane ko fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan ai anfusan wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ai muzahiruna kaga ismul jinsi ne in yazo na kira yana iya daukar jam'i ko kuma in yazo wato yana da alif wallam mu'arraf kenan wa tu'minuna bil kitabi kullihi ay bil kutubi kulliha domin ba littafi guda Allah ya saukar ba ko ba haka ba kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffana al malaku al malaikatu ake nufi domin mi domin ba malaiki guda saffan saffan bai yiwa malaiki guda ya sahu sahu wal malaku ala arja'iha nan ba ana nufin arja'iha ba ya zamanto malaku kuma ya zamanto malaiki guda ne a'a malaiku ne daban wa yawma tashaqqaqu sama wa bil ghamami wa nuzila al malaikatu tanzila an gane ko sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ay wa yuwalluna al-adbar tare da yazo da alif wallam ya koma jinsi an gane ko ya ayyuhalladhina amanu idza laqaytumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar an gane ko ulaika yujzauna al-ghurfata al-ghurfa an gane ko ai ba guda bace lahum ghurafun min fawqiha ghurafun humul aduwu ay humul a'da'u to yazo da alif wallam akwai lokacin da malamai suka ce na izamantuwa mudaf sai izamantuwa da ma'anar jam'i an gane ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba guda bace dan inda an ce guda ce da tuhsuha da an ce daya an kare lissafi haka ne ko falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ba al'amari guda ake nufi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ina fata an fahimce ni aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum aw asdiqaikum kenan ba wai guda ake nufi ba an gane ko dan haka dai a takaicen takaitawa shi sam'akum ya koma jam'i wadansu malaman luku suka ce a'a abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi a matsayin akhadha Allahu sam'akum hikma shine ji abu ne wanda yake guda gani ya bambanta yanzu misali mutum yana wa'azi haka ko ba haka ba yanzu ai nan muna nan muna yin wa'azi ko muna yin nasiha to sam'akum jinku guda ne ko ba haka ba amma absarakum ba ɗaya bane dan wani yana gabana wani kuma yana dama da ni wani yana hagu da ni wani kuma yana bayana kallon da suke min ba guda bane shi yasa malamai suka ce aka bambanta sai aka kawo wannan sam'uji ya zama to mufrad wancan kuma sai aka kawo shi jam'i abinda malamai suka ce kenan wallahu ta'ala a'lam wa khatama ala qulubikum Allah subhanahu wata'ala ya sanya rufi akan zukatanku man ilahun ghairullah wa kuke da shi wannan al-istifham yana nuna at-tahaddi an gane ko wai wato ma'ana an kore ne ba ku da wani wanda wanda wato wanda yake koma bayan Allah wanda zai kawo muku shi kamar Allah na tahaddi ne wane ne ya isa ya kawo muku shi sannan Allah yana kawo wannan ko akan wannan don ya nuna muku kudurar shi shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala yake da ikon wannan man malaman nahawu sun kace mubtada ce ilahun sai ta zamanto wato khabarul mubtada ghairullahi ghairu sifa ce ta Allah ya zamanto da raf'a ko ya'tikum sai ta zamanto wato ita ma wato abin nan ce abin nan hal ce ta nakira tunda abin nan sifa ce ta nakira jumla in ta zo bayan nakira in ji malaman nahawu sun kace sai a dauke ta matsayin sifa in ta zo bayan ma'rifa sai a dauke ta hali man ilahun ghairullah wa kuke da shi wanda ba kuma bayan ubangiji ya'tikum bihi wanda zai zo muku da shi to na akwai ta matsala an ce sam'akum an ce absarakum an ce wa khatama ala qulubikum an gane ko kuma sai an kace man ilahum ghairullah ba a ce ya atikum biha ba ko bihi tunda an ce as-sam'u an ce al-basru an ce al-qulubu sai a ce biha amma sai an kace man ilahu ghayrullahi ya atikum bihi to menene bihi din nan tunda ba guda bane an gane ko waɗansu malamai suka ce nan bi itibaril mazkur abin da ya gabata ai man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi ai bima dhukira ana iya kawo abubuwa da dama sai a abin nan sai a zamanto an mai da damiri zuwa gare su guda dan saboda abin nan waɗansu malamai suka ce a wani lokaci ana iya kawo wa guda saboda hukuncin da sam'u da basaru da qulub in Allah ya tafi da ita wato duk abu guda ne in an tafi in akhadha Allahu sam'akum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi in akhadha Allahu absarakum man ilahun ilahun ghairu Allah yatikum bihi in akhadha Allah qulubakum man ilahun ghairu Allah yatikum bihi sai an ka kawo guda kawai an kai dauka da shi alqur'ani yana amfani da wannan kuma malamai suka faɗa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin sai an ce fa inna Allah ya'lamu ba a ce fa inna Allah ya'lamuhu ma ba an gane ko wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha ba a ce ilaihima ba an gane ko والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها بأتي ولا ينفقونهما با ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا بأتي ثم يرمي بهما بريئا با أنغانيكو واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة بأتي وإنهما با أنغانيكو يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه بأتي أن يرضوهما با يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه بأتي ولا تولوا عنه huma ba wa antum tasma'una an gane ko kenan wannan usulubi ne larabci amma wadansu malamai suka ce a'a a dauke shi dai al-mazkur shi ne fi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikru sai an ka ce awanun baina zalika kaga bai ce awanin baina zalikuma ba an ce zalika al-mazkuru an ce zalika inji imamu zamakhshari saboda ya kamata a ce awanun baina haza amma da yake abin da ya riga ya wuce ba zai dawo ba sai an ka ce awanun baina zalika saboda nisan wucewa shi ba zai dawo ba قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم كبالي لاباري إن الله ياريك سمعكم جنكو وأبصاركم دغننكو وأبصاركم دغننكو وختم على قلوبكم الله سبحانه وتعالى سنيرفي أكن زكاتنكو من إله غير الله يأتيكم به وانينكم بيان الله ذي ذمكو دشي شن الله أخذ سمعكم شن الله ذي كربي كننكو ني دجنكو غبادي يتفيد سو وأبصاركم الله يكربي غننكو إدنكو دكما غنن ناكو دومين غني دبان إدو دبان دومين أكو لوكسن دمو mutum yana da ido bai gani ko ba haka nan bane wa khatama ala qulubikum Allah ya sanya wato abin nan rufi akan zukatanku shin a tafi da zukatan tare da wato hankalta ayoyi koko dai ana rufin da zukatan kawai ko tare da fahimta su malamai su yi magana guda biyu Allah duk abin da gida ma dai zai yi walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir in ya gida ma ya tafi da su guda biyu man ilahun ghairu Allah ya'tikum bih wa kuke da shi ko ba bayan Allah wanda zai zo muku da shi ai babu shi انظر ككلا كيف نصرف الآيات يد مكي وتصرف آيوي مكي تتنز بياني مكاو الترغيب مكوة تدسو مكاو الترهيب مصورة تدسو مكاو بشارة مكاو الإنذار مكاو كذا مكاو آيوي سما مواتن دسكي دا علاقة دا بيان سما دا نكسا دا الأمة من دسوك غباتا دا حال دسوك تكي دا أبين دا زيزو نصرف الآيات على أوجه مختلفة أكون غسكوكي دبن دبن وتصمهم يصدفون سننسو سنة suna kau da kai an fara nuna mini lokaci yayi wannan uslubi ne na tahaddi Allah yake kawo in babu wanda zai yi an gane ko qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi lailin taskununa fihi afala tubsirun abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh